إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha ɗaya yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta goma sha biyu alarma mai allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce yau mataral mu'minina wal mu'minati ranar da za ka ga muminai maza da kuma muminai mata yas'a nuruhum baina aidihim haskensu yana tafiya a gaba gare su wa bi aimanihim da kuma damansu Allah ya ce bushra kumul yawma jannatin albishir ya tabbata a gare ku ya ko muminai maza da mata wannan albishir shine jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha aljanna wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin ta kuna masu dawwama a cikin ta zalika huwa fawzul azim huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah ya ce kuma a wannan ranar at the same time kuma yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu Allahumma inna na'udhu bika minan nifaq Allah ka tsare mu daga munafurci a ranar ne kuma munafukai maza da munafukai mata za su ce lillazina amanu za su gaya wa waɗannan masu imani Allah ya samu ne wannan masu imanin unzuruna ku ɗan saurara mana mana ku ɗan tsaya mana naqtabis min nurikum mu dan dofana mu dan dandana haskenku ƙila sai a ce wa munafukan irji'u wara'akum ku koma a baya baya faltamisu nuran ku je ku nemo wannan haske sai su ɗauka cewa a wannan guri ne a filin tashin alkiyama za su koma su nemo hasken sai su waiwaya suna waiwayawa fa duriba bainahum bisurin sai a buga wata katanga tsakaninsu da muminan lahu babun wannan katangar da za a buga tsakaninsu da muminan tana da wata ƙofa batinuhu fihi rahma ta ɓangaren muminan ta ciki rahama ce wa zahiruhu min qibalihil azab ta ɓangaren munafukan kuma ta baya wannan kuma azaba ne idan suka ga an buga wannan katanga ta cikin inda mumine suke rahama ce ta kuma inda su suke munafukan azaba ce yunadunahum sai su kwarma wa muminan kira alam nakum ma'akum a'a ku mumine ba muna tare da ku ba a duniya qalu he muminan su ce musu bala haka al'amarin yake walakinnakum fatantum anfusakum sai dai duk da muna tare da ku a duniya kun fitini kanku a duniya din watarabbastum kuka dinga ainihin wato sauraro kuna ta tambele da shirme wartabutum kuka yi ta shakka akan musulunci kuka ki ku ba da gaskiya na hakika wa garratkumul amaniyu burace burace suka dinga rudunku na duniya da tara duniya da tambele da hayaniyar banza hatta jaa amrullahi har al'amarin Allah na tahowar mu lahira ya zo ya riske mu kuma ya riske ku wa gharrakum billahi al-gharur mai rudi wanda yake shedan ya zo ya rude ku ga barin Allah subhanahu wata'ala da haka sai mu'minan su sai musu fal yawma dan haka a wannan rana wannan wasu malamai suka ce mu'minan ne za su ƙara faɗa musu haka wasu kuma suka ce mala'iku ne za su gaya wa munafukan haka cewa fal yawma la yu'khadhu minkum fidya a yau ba za a karɓi fansa daga gurin ku ba ma'ana babu wani munafiki da zai bada wani abu dan ya fanshi kanshi a wannan rana wala min alladhina kafaru haka ba za a karbi fansa a gurin waɗanda suke kafirai ba Allah ya ce ma'awa kumun naru kawai makomar ku wuta ce hiya maulakum ita ne tafi cancanta da ku tafi dacewa da ku ita za ta jibinci al'amarin ku Allah ya sauwake wa bi'sal masir tir Allah wadare a ce makoma shimfiɗa gurin da mutum zai tare daga ƙarshen rayuwa ya yi rayuwar har abada a ce kuma wutar jahannama ne Allah ya tsare mu daga wannan masifa to wannan shine tarjamar ma'anonin waɗannan ayoyi da muka ji wanda alaramma ya ainihin wato jawo za mu sake dawowa kan fassarar su a karo na biyu da Allah madaukakin sarki yake cewa yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim a ranar ne za ka ga ainihin wato muminai maza da kuma muminai mata wato suna tafiya a filin tashin alkiyama a lokacin da aka rugunsume lokacin da ainihin wato filin tashin alkiyama ya rude hayaniya ta kaure tsakanin kafirai da mala'ikun azaba to su kuma a lokacin muminai suna da haskensu wasu malamai suka ce wannan abin zai faru ne akan siradi domin siradi yana da matsala guda biyu zuwa uku abu na farko yana da ainihin wato akan gadar wutar jahannama ne wato jahannama ce a ƙasa siraɗi kuma yana sama abu na biyu a kan siraɗin akwai duhu yadda ka san baƙin dare haka kan siraɗin yake abu na uku kuma siriri ne ba da faɗi wato yanzu nan kafarka za ta iya gocewa ko kafarsa za ta iya gocewa ya faɗa ciki ko to wannan suka ce a nan ne abin zai faru to sai ya zamanto idan ba kana da hasken imani ba ba za ka ga ina kake sa kafarka ba an gane maganar da kyau ko masu hasken imani da hasken takawa su ne kaɗai za su iya ganin ina za su sa kafarsu amma in ba ka da hasken imani wannan duhu haka zai zo ya tare maka gabanka ba za ka ga ina kake sa kafa ba wasu suka ce a wannan ne wasu suka ce kuma a'a ba a wannan bane a filin tahin alkiyama dai dama ɗayan biyu ne wasu fuskokin Allah ya musu haske wasu fuskokin kuma يومئذ ناظرة mm, إلى ربها ناظرة na'am ووجوه يومئذ باسرة me suke tsammani
تظن أن يفعل بها فاقرة Allah ya ce wujuhun wasu fuskoki yauma izin a wannan rana madira suna cikin haske suna cikin nasha-nasha suna cikin annashuwa ba su da matsala na duhu ba su da matsala na wata damuwa wa abin nan ila rabbi nazira domin za su ga ubangijinsu wa wujuhun yauma izin basira wasu kuma fuskokin a wannan ro- rana sun murtike sun turnike sun ainihin wato kuntume ba su da wani haske tattare da su a wannan ranar tazunnu an yi fa'ala biha faƙira suna tsammanin Allah zai musu mugunyar azaba zai musu ɗanɗanan azaba dama da haka fuskoki ne guda biyu wasu masu haske wasu masu duhu wasu masu imani wasu kafirai wasu masu samun mafita wasu kuma ba su da mafita a filin tashin alkiyama to amma akwai hadisi ingantacce wanda al'imamu ibnu abi hatim ya fitar da shi kuma al'imamu ibnu kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa da wasu manya-manyan malamai wanda wani daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin abin da zai faru dangane da wannan magana abin da ya faru ya ce an sulaimin bin amir an karɓo daga sulaimu ɗan amir ƙala ya ce kharajna ala janazatin fi babi dimashq wato mun fita zuwa jana'iza a ƙofar dimashq sham wa ma'ana abu umamata albahili tare da mu in ji shi sulaim bin amir ya ce muna tare da sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna abi umama albahili allah ya haɗa mu da abi umama a jannatul firdausi ya ce falan ma salla alal janazati lokacin da abi umamata albahili ya sallaci wannan gawa wa aka fi dafniha mutane suka rugunsumu cikin buso akan wannan gawar ana ƙoƙarin binne ta Ƙala abu umama abu umama sai ya ce ayyuhan nasu ma'ana zai yi wa'azi kenan ko saboda dama ya halatta idan an je biso to a dinga yi mutane nasiha domin kowa a lokacin hankalinsa yana wannan kabari yana tunanin makomar wannan mutumin da suka je binnewa to wa'azi yana shiga jikin mutane kuma suna gane kuskurensu a daidai wannan lokaci idan dai suna da imani amma in ba imani a gurma wani zai sace- sace ma wayarka ko ba haka bane Eh, in ba imani a gurin wani zai lalube ka ya ɗebe maka 'yan canjin ka da ka taho da su daga kasuwa Allah ya sauwaƙe wallahi mutane sun yi nesa da ubangiji kwarai da gaske daidai lokacin da wani ake shirin masa tambayoyi akan ayyukan da ya aikata daidai lokacin da wani yake ƙoƙarin gane ina ya tinkara rahama ya tinkara ko azaba kai kuma a lokacin wai kake ƙoƙarin aikata barna wallahi ƙeƙashewar zuciyar ya kai ƙeƙashewa kangarewar ta kai kangarewa a ce a daidai lokacin kai kuma kake aikata sako wallahi da haka abu umama ya ce ayyuhan nasu ya ko mutane innakum qad as- asbahtum wa amsaytum fi manzilin taqtasimuna fihi alhasanat kun wayi gari kuma kuna kaiwa yamma a wani guri wanda a cikinsa ake raba ayyukan kirki da kuma ayyukan lada a cikinsa ake raba lada kuma ake raba zunubi gwargwadon ayyukan ku gwargwadon abin da kuke aikata ma'ana yana nufin duniya kenan wa tushikuna an taz'anu ila min- minhu ila manzilin akhar wa tushikuna kuma kuna dabda an ta- a- ta- a- taz'anu ko ku kaura yawma zu'anikum ko wa yawma iqamatikum wato za ku kaura daga wannan gida ila manzilin akhar zuwa ga wani gida daban ita ce lahira wa huwa haza abu umamat al-bahili ya nuna da yatsansa zuwa kabari yace wannan gidan shine wannan da ake binne dan uwan kunna yushiru ila al-qabri ina fata an fahimta baitul wahadati yace kabari shine gidan kadaitaka baka da wani abokin zama baka da wani abokin hira baka da wani abokin tattaunawa idan ba ayyukanka na alheri da ka aikata ba ko kuma ayyukanka na zunubi kamar yadda hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka bayyana cewa ranar ta- idan mutum aka kai shi kabari Allah zai mulmule aikinsa na alheri ya mai da shi wani kyakkyawan mutum ya zo ya zauna yana kamshi yana baza kamshi ya taya shi hira tun daga wannan rana har zuwa ranar tashin alkiyama to haka kuma idan mutum mugu ne azzalumi ne to Allah zai mulmula wannan zaluncin nasa da wannan muguntar tasa da wannan kangarar tasa da wannan fandarar tasa Allah zai mulmule shi ya koma wani mummunan mutum natin mai tsananin wari da ɗoyi ba shi da fuska mai kyau kayansa a yayyage duka yayi kazanta yana ɗoyi yana hamami yana gafi yana wari a danno masa hi cikin kabari kuma da hi zai zauna tun daga wannan rana har izuwa a tashi alkiyama ina fata ana fahimtar magana shi ne ke cewa baitul wahadati gidan kadaici in ba aikinka na alheri ko na sharri ba ba ka da makoma ko ba ka da abokin hira wa baitul zulmati kuma ɗaki ne wanda yake akwai duhu wa baitul dudi ɗaki ne wanda yake akwai tsutsa wallahi bayan kwana ashirin da za a je a tono maka wani wallahi ba za ka iya minti biyu a gurin ba tsutsotsi ne zaka ga suna saikuletin tsakanin ramin kunnensa da ramin hancinsa da bakinsa da ainihin wato cibiyarsa da ko'ina tsutsa tana ta shiga tana saikuletin wallahi sai kalilan daga cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima wanda zaka ga an tona kabarin ko wani by mistake ko wani abu ya taso kaga an tona shi a ganshi fresh kamar jiya aka binne shi Allahumma ja'alna minhu Allah ya sa muna daga cikin irin wanda Allah zai wannan ni'ima ne shine yake cewa wa baitu dudi gida ne wanda yake na tsutsa wa baitu biki gida ne wanda yake na kunci ba walwala ba kamar falon ka bane da ka saba ka zauna a dungun gabar dungun yamma ba kowa iya ka dungun kudu ba kowa kujeru a baje an kunna maka AC ga fanka ga komai to ba irin wannan gidan bane shi wannan a takura kake annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kabarin ya wa mutum damka hatta takhtalifa abula'uhu annabi muhammadu ya ce sai haƙarƙarinsa sun saba na dama sun soki na hagu na hagu sun soki na dama la hawla wala quwwata illa billah dan haka gida ne na kunci ɗaki ne a kuntace a ainihin wato tauye babu alamar walwala ko watayawa a ciki kwanciya ce kala ɗaya babu juyi wallahi jama'a ko ɗaki ne yalwatacce aka ce ka kwanta amma ba juyawa sai gobe da safe iya na yini ɗaya ko na kwana ɗaya an haɗa ka da aiki wallahi ɗaki a ce ga AC ga fanka ga komai an kunna turaren wuta da komai yana ƙanshi a ce amma a gefe ɗaya ake so ka kwanta ba za ka juya ba har gari ya waye akwai azaba ko babu akwai to balantana kwanciyar kabarin da idan aka binne ka daga yanzu ba a san ranar tashi ba kuma yau din nan in mutum ya je kabari shekara nawa ya sanya zai yi a kwance kafin a tare shi Allah ne kaɗai ya sani yanzu waɗanda suka mutu shekara talatin fa suna nan fa har yanzu a gefe ɗaya a kwance ba a taɓa juya su ba ko sau ɗaya shekara hamsin da ta wuce an binne wasu suna nan a kwance a wannan gefen ba wanda aka taɓa juyawa shekara ɗari kai akwai wanda shekara dubu aka kwantar da su in dai kwanciyar da suka yi sun yi rahin sa'a ba a kwanciyar Allah da annabi suka yi ba to fa suna da cikin bala'i da azaba har rana mai kamata yau dinnan wanda kuma ya dace ya tafi a daidai to shi kuma yana nan cikin wannan ni'ima duk hayaniyar ku ta duniyar nan bai ma san kuna yi ba yana nan cikin ni'ima da alherin Allah har a tashi alkiyama har a tashi alkiyama har ma addu'a yake yana cewa Allah a tada kiyamar saboda ya san daɗin da zai fuskanta ya wanda yake ciki yanzu shi fa kafiri munafiki wanda yake bin Allah shi kuma cewa yake ya Allah kar a tada kiyama saboda ya san bala'in da zai fuskanta ya wanda yake ciki a halin yanzu kuma wannan matsayin fa bahaushe ce tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya sai a yi dubu ba a fita ba daga ka sake ka mutu ba akan hanya mai kyau ba shikenan ka fada wannan matsayin daga ka kuskura ka mutu babu wani alaka tsakaninka da Allah mai kyau to shikenan fa wannan matsayin ya same ka haka kuma in kai hakuri ka daure duk abin da Allah ya ce kai kana yi duk abin da ya hana ka kana kokarin hannuwa to kuma shikenan daga ka mutu akan wannan ka tafi akan dadi jama'a kuna fahimtar magana da kyau so tsalle ɗaya ne ake a faɗa rijiya ma za a yi dubu ba mai ba ba a fita ba wannan shi ne asalin hausar da haka abu umamat al-bahili yake cewa wa baitu dhiqi gida ne na kunci illa ma wasa Allahu sai fa wanda Allah ya yalwata wa Allah ka yalwata mana thumma tantaqiluna minhu ila mawatin yawm al-qiyamati to daga nan ne kuma za a tada ku daga wannan ɗaki sai a kai ku wasu gurare a ranar tashin alkiyama fa innakum fi ba'd tilkal mawatin daga cikin guraren da za ku ziyarta a wannan rana ta alkiyama hatta ya gashan nasu nasa amrun minallashi har sai wani al'amari ya lullube mutane daga gurin Allah fa yatabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun ko fa tabyadu wujuhun ko fa tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun a sai wasu fusaku su zama sun yi haske wasu fusaku kuma su zamanto sun yi baki thumma tantaqiluna minhu sannan sai ku bar wannan guri ila manzilin akhara akhari zuwa ga wani guri daban fayugusha annasu zulmatun shadida to a wannan gurin ne sai a lullube mutane da wani duhu wanda yake mai tsanani to idan aka lullube mutane da duhu mai tsanani thumma yuqsamun nuru to sai kuma a rarraba haske fayuqtal mu'mina nuran wa yutrakul kafir wal munafiqu fala yu'tiyani shay'an abu umama talbahili yace sai a bawa mumini haske wanda zai dinga haskawa da shi a filin tashin alkiyama amma wa yutrakul kafir wal munafiqu fala yu'tiyani shay'an sai a bar munafiki da kafiri ba za a ba su komai ba wa huwa al mathalu alladhi darabahu Allah ta'ala fi kitabihi shine misalin da alaramma Allah ya buga a cikin alqur'ani yace auka zulumatin fi baharin Mm.
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها Mm.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Auka zulumatin fi baharin luddiyin, ya shahu maujin min fauƙihi maujin min fauƙihi sahabun, ya ce, ko dai ya zama kamar duhu, wanda wato kumfa na duhun ya zo ya sake lullube shi. Na fata an fahimta. Duhu a cikin duhun kogi, kuma kumfa ya zo ya sake lullube wannan duhun ya ƙara ma duhu. shine auka zulmatin fi baharin lujjiyin ya ga shahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahabun sama da shi kuma sannan wani girgije ya zo ya sake lullube shi har ilo idan akhraja yadahu zulumatun ba'daha fawqa ba'din dan haka sai ya zama duhu ne akan duhu duhu akan duhu duhu akan duhu Allah ya ce idan akhraja yadahu ko lam yakad yareha idan ya fitar da hannunsa jama'a duhu ya yi duhu a ce a da daddare ka fitar da hannunka kai haka ba za ka ga tafin hannun ba duhun ya yi duhu ko bai yi ba ya kai duhu Allah ya ce wa mallam ya ja'alillahu lahu nuran wanda duk Allah bai sanya masa haske ba a lahira da kuma duniyarsa fa ma lahu min nurin wannan ba shi da haske wallahi jama'a kun fahimci maganar da ke ku don haka ka nemi hasken Allah ta hanyar biyayya da ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi hasken Allah ta hanyar yin aikin alheri da gujewa aikin sabo wannan shi zai sa ka samu haske duniyarka da kuma lahirarka to Allah ya buga wannan misali a wannan aya an gane magana da kyau ko ila qaulihi fama lahu min nurin fala yastadiqul kafiru wal munafiqu bi nuril mu'mini don haka shi wannan hasken wani irin haske ne ga ku a tare guri ɗaya amma mumini yana da haskensa ko a gohinsa ko a hannunsa kamar toci idan ya haska kai kafiri ko shi kafiri ba zai ga hasken mumini ba yanzu misali idan muna zaune a nan da daddare sai aka ɗauke wuta na ɗauko wayata na kunna ai alaran ma zai gani ko kwamanda ma zai gani ko malam ibrahim zai gani malam isa wali zai gani duk wanda suke kewaye da ni za su ga wannan hasken aiko to a lahira idan kai mumini kana da haske ko mu muminai insha Allahu muna da haske to in mun haska munafukai da kafirai ba za su gani ba duk yanda ake tare guri ɗaya kuma wannan ba zai sa idan mun haska hasken mu su su gani ba an gane magana da kyau ko wannan shine da haka fala yastadiqul kafiru wal munafiqu miduril mu'mini ba yadda za a yi kafiri ko munafiki ya haskaku da hasken mumini kama la yastadhi'ul a'ama bi basaril basiri abu umama al yace kamar yadda ai ba yadda za a yi dan makaho baya gani kai abokin tafiyarsa kana gani ya gani da ganinka zai yiwu ba zai yiwu ba amma gashi tare guri ɗaya kuke kai kana ganin komai shi baya ganin komai to wannan misali ne abu umama al-bahili ya buga yace yadda ka san dai makaho bai yiwuwa ya gani da ganin mai gani mai idanu to haka kuma a kiyama idan mumini ya haska haskensa na imani kafiri ba zai taba ganin wannan hasken ba Allah ka tsare mu da kafirci da munafurci an gane maganar da kyau ko wa yaqulul munafiquna to anan ne munafukai za su faɗa ina fata an fahimci dalilin da yasa muka kawo hadisin ko muka kawo asarin a nan ne munafukai za su faɗa wal munafiqatu da munafukai mata lillazina amanu za su ce wa masu imani unzuruna naqtabis min nurikum dan Allah ku tsaya mu dofa na hasken ku ba ma ganin gaban mu duk yanda ku kuke gani kuke haskawa kuke tafiya a filin tahin alkiyama tare da wannan duhu akan siradi tare da wannan duhu mu fa ba ma ganin komai ku taimake mu mana dan Allah mu dan samu mu dan dofa na hasken ina fata an fahimci magana haithu qala to anan ne Allah zai ce musu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum innal
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى na'am يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا me yake faruwa مذبذبين بين ذلك mm.
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء mm.
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle munafikai suna kokarin yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum amma Allah zai mai da martani yaudarar da suke masa a ranar tashin alkiyama na fata kuna fahimtar magana munafikai suna yaudara Allah domin dama ma'anar annifaq kalimatun ma'khuzatun minan nafaqa ko minan nafaqi an gane ko annafaq wato ramin menene ake cewa ne me sunan wannan dabbar ne kam me yin buga guda biyu kurege kurege ne ko kurege ne shi ne yake da rami amma bugarsa guda biyu ne idan ka ga ya shiga ta nan to kar ka ɗauka ta nan zai fito an gane magana da kyoko in ka biyo shi da gudu in ya zo ya shiga nan to ya tsira dan a daidai bakin kofar can kuma akwai mabulla sai ya barka nan kai ta jira shi ya fita can Kaga- yawwa kaga shi ke shine abin da bahaushe yake cewa raba kafa ko ya raba kafa ga kofa a nan ga kofa a can in ka biyo shi ta nan sai ya bulla ta can in ka biyo shi ta can sai ya bulla ta nan yawwa min babin wahidin wa dukhulu min abwabin mutafarriqa an gane ku abin da yasa malamai suka ciro wannan daga wannan larabcin shine ita wannan ramin na kurege wato dabara ce da wayo na fita daga duk wata matsala da ta taso masa kaga in ka biyo shi ta can ya shigo kai kana can kana jira a ya bulla ta nan ke sa wanda ya san kurege in dai har ya shiga rami to baya jiransa dan ya san ya tsira dan baka san ina ita ɗaya bugar take ba baka ma sani ba wataƙila sai ka yi tafiyar kusan kilomita guda sannan ka samu ɗaya bugar shi baya rami ya shiga ta yadda in ka zo zaka toshe shi a ciki ka kama shi a'a shi sai ya bulle ta wani guri sai ya fita to misalin wannan shine su munafukai sun raba kafa ne kafar su ɗaya tana cikin musulunci kafar su ɗaya kuma tana cikin kafirci shine ma'anar annifaqu din kenan wato abin da suka yi wai dabara suka yi in musulunci da gaske ne to dama kafa su ɗaya tana ina tana cikin an je lahira da su za a sharo mu in ko musulunci ƙarya ne to dama ɗaya kafa tana ina tana kafirci nan ma in an je da su za a sharo mu wai dabara za su yi wa Allah da wayo na fata kuna fahimtar magana wannan shine asalin munafurci mutum ya zamanto ga imani ga kafirci ga kuma ga yarda da Allah ga kin yarda da Allah ya hada abu guda biyu a zuciya daya wanda kuma ba zai taɓa haɗe yiwuwa su haɗu ba dole ne in kai mumini ne kawai ka zama mumini zalla in kai musulmi ne ka zama musulmi zalla idan kuma kai ba musulmi bane to kama ka zama kafiri zalla kawai shikenan irin wannan munafukan ne za ka ga gasu musulmi amma duk abin da ya taso wa addinin musulunci na matsala murna suke yi suna farin ciki a wasu lokuta ma sai kaji suna cewa ai musulman ne suke jawo wa kansu kaza da kaza da kaza da kaza suna aibanta musulunci suna aibanta musulmi kuma fa shi ma musulmi ne wai to ana gane munafukan musulmi ta irin waɗannan al'amura ɗin ya zamanto bakinsa baya iya saurara wa addinin musulunci zuciyarsa bata saurara wa musulmi da musulmi musulunci da musulmai yan uwansa ba to wannan alama ce ta munafurci shi yasa munafukan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin suka yi suna tare da manzon Allah amma kuma suna tare da waɗancan kafirin yan uwansu har ma idan an yi wani mitin ko an yi wani tattauna ko an yi wani abu na addini sai su ɗiba sai su kai wa waɗancan munafukai ko waɗancan kafirai yan uwansu to wannan shine asalin munafurci domin munafurci malamai suka ce kashi biyu ne akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul amali shine wanda wato me yinsa me sabo ne amma in ya shiga wuta Allah zai iya fitar da shi ba zai dawwama ba shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza haddatha kadhaba idan mutum ya zo magana zai yi ƙarya wa iza wa'ada akhlafa wani lokaci in yi alkawari sai ya karya wa iza atumina khana in an bashi amana wataran sai ya ci to wane yin wannan munafiki ne amma ni munafurci na aiki shi wannan baya fitar da mutum daga da'irar musulunci domin idan ka ce wannan munafurci yana fitar da mutane daga da'irar musulunci to babu musulmi a duniya ko ba haka bane saboda akwai wanda zai ce bai taɓa yin alkawari ya karya bane akwai wanda zai ce ba a taɓa bashi amana ko ta magana ne ya je ya gaya wani ba ina fata an fahimci magana akwai wanda zai ce ba a taɓa ainihin wato husuma da hiye fujuri ba kamar yadda za akwai wata arwaya wa idza khasama fajara ina fata an fahimta akwai wanda zai ce bai taɓa yin hira tsakaninsa da abokansa ko tsakaninsa da wasu mutane ya musu ƙarya ba ya ɗan sake musu zomaye ko da guda goma sha biyar ina fata an fahimta to kaga idan ka ce ba wanda ya taɓa yin wannan kai ma ka san ƙarya kake yi to in aka ce kuma duk masu wannan nan kafirai ne to kowa kafiri ne kenan to he malamai suka ce wannan mai yinsa mai sabo ne amma ba kafiri ba ne to munafurci na aƙida na biyu shine munafurci irin wannan da muka ambata mutum yana wato addinin musulunci kuma yana yaƙar addinin yana aibanta addinin yana cin mutuncin addinin yana wato sukar musulmi yana nuna cewa su ɗin nan ba mutanen kirki ba ne to wannan alama ce ta munafurci kuma duk mutumin da ya kuskura ya mutu da jin wani abu na haushin musulunci a zuciyarsa to ya mutu da munafurci kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba wallahi domin wani abun burgewa da ma ce abun mamaki ba shine shi munafiki har ya fi kafiri ma zama matsala wallahi saboda shi idan ya shiga wuta baya fita
الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا الله يتي إن المنافقين إن حرف نصب والتوكيد المنافقين اسم إن منصوب إن المنافقين للي منافقي في الدرك الأسفل من النار سنة تن تن تن تن قسم متى ولن تجد لهم نصيرا الله يتي باس دا وند زي تيمكيسو so kaga shi munafiki wato wanda yake na aƙida ne munafurcin to in ya shiga wuta ba zai fita ba abu na farko abu na biyu kafirai ma suna sama da shi shi kuma yana ƙasan kafirai yasa idan dama dama ake nema tsakanin kafurci da munafurci to gara mutum ya yi kafurci akan ya munafurci domin shi kafiri aitin ma ya san mako masa ina ne wuta ne kuma ya san cewa baya tare da addinin kuma bai wahalar da ku musulmi wajen kusan matsayinsa ba haka ne ko ba haka ba amma munafiki fa waya a hakan lada yake tsammani Allah zai bashi sannan kuma ba wanda ya wahalar da addini irinsa ka lura ko a rayuwa yanzu a mu'amala ba mai wahalar da mutane a rayuwa irin munafukai masallaci ne a anguwarku tare ake sallah da su amma suna zagin ku haka ne ko ba haka ba tare ake mu'amala da su ta addini da mu'amala ta rayuwa amma in sun koma gefe su ta ƙananan maganganu da surutai akan limamin ko akan masallacin ko akan yan kwamiti ko akan karatun da ake ko akan kaza ko akan kaza billahi allazi la ilaha illa huwa idan mutum bai daina irin wannan ba alama ce da take nuna ina dab da ya zama munafiki kuma munafikin ma babban munafurci ba karami ba surutu akan masallacin anguwa ƙananan maganganu akan 'yan kwamiti wanda suke gudanar da harkokin addini kai ta zagin su wasu ma su ce kuɗi ake basu wasu ma su ce kaza kai ta maganganu kuma idan an titsaye ka ba ka da hujja ko ƙwaya ɗaya akan abin da kake faɗa na rantse da Allah idan ka ci gaba wallahi za ka iya zama munafiki munafiki kuma na aƙida ba a surutu akan addini da, da musulunci ba a surutu akan masallaci idan kaga kuskure zo ka gaya wa liman ka ce imam na ga akwai matsala kaza da Allah a yi kokari a gyara wannan shine kayar da kai musulmi ne na kirki kenan bawan Allah gyara kake nema ba wai munafurci ne a zuciyarka ba amma wallahi duk wanda kuka ga shi dai ba zai zo ya bada shawara ba shi ba zai ga kuskure ya zo ya magana a gyara ba shi ba zai ga ga wani abun da ba daidai ba ya zo ya ce ba daidai bane ya kamata a yi kaza ba amma ya iya ya haɗa mutane a guri ɗaya su biyar ko su goma ko ashirin ko talatin si ta maganganu na ɓatanci a kan masallacin si ta maganganu na ɓatanci a kan limaman si ta maganganu na ɓatanci a kan ladanan wallahi idan baka yi a hankali ba za ka zama munafiki kuma na faɗa ɗin an gane magana da kyau ku in baka yi a hankali ba za ka zama munafiki munafikan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ba za su ba da sadaka ba amma daga sun ga wani sahabi ya ɗebo tafin dabino guda biyu ya kawo gurin manzo Allah sai su fara gulma sai wannan ya nuna wannan ya ce ka gan shi ka duba ka gani ya rasa abin da zai bawa Allah wai sai tafin dabino guda biyu me zai Allah zai da wannan tafin dabino guda biyu shi fa bai bayar ba amma wanda ya ɗebo tafi guda biyu sai ya kawo sai ya fara surutu akan shi saboda me saboda zuciyarsa ta riga da ta kudurta munafurci don haka duk aikin alherin da kuke yi baya gani idan kuma mai yawa ya ɗauko irin abubakar in ya ɗauko dukiyarsa ya ce ga ta ya manzan Allah sai ce duba shi wai don ya nuna wa mutane shi mai san addini ne don ya nuna wa mutane shi musulmi ne na kwarai wai hadda tattaro dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo wancan ya ce ya bada kaɗan ya zage shi wancan kuma ya ba da da yawa shi ma ya zage shi haka munafukai suke da haka in kun yi wa'azi kun kira mutane zuwa ga Allah su yi surutu in kun yi shiru kuma su ce ka duba malaman nan ana ta abu amma ba sa magana alarama ba haka bane duk abin da kuka yi ba ku huta ba a gurinsu in sun gan ku kuna mitin su yi surutu ka ce ka gani yanzu haka wani dunkule aka kawo musu za su yi mitin za su raba kuma shi bai bayar ba to wannan yana daga cikin alamar munafurci mutum ya gagara nutsuwa a cikin addini ba abin da ba shi da surutu ko magana a kayi alama ce ta munafurci wallahi saboda haka wallahi mutane su janye bakunansu dangane da addinin Allah su janye abin da ka ga na kuskure zo ka ba da shawara shawara kam haka take manzan Allah ma ya yi shawara da sahabbai Allah da kansa ya siffanta manzan Allah da cewa wa amruhum shura bainahu tsakaninsa da sahabbai shawara ne tsakaninsu yana shawara da su suna shawara da shi don haka shawara ba laifi ba ne kuma ba lalle ba ne fa in ka ba da shawara don kuma wata matsalar kuma wani kuma in ya ba da shawara sai aka zo aka zauna a kanta aka duba sai aka ga shawarar ba ta yi ba sai aka ce ba za a yi aiki da ita ba sai kuma sai ransa ya ɓaci to ai ba kowace shawara ce ta dace da abin da ake bukata ba haka ne jama'a ko ba haka ba idan tsakaninka da Allah take kun ka ba da shawara an yi aiki da ita falillahi alhamdu wal minna wallahi ko ba a yi aiki da shawara ka ba tun da dai ka ba da ita ne tsakaninka da Allah Allah zai baka lada haka ne ko ba haka ba to kai dama me kake nema ba lada ba shikenan sai ka ja bakin ka kai shiru na ba da shawara ba aiki da ita ba Allah ya saka Allah ba mu ladan bayarwa amma ya zamanto baka da aiki sai zagin 'yan kwamiti sai zagin limamai sai zagin ladanai sai zagin masallaci sai zagin masu huduba sai zagin kaza wallahi wallahi in baka yi a hankali ba za ka shiga da'irar munafukai wannan kawai shine Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga munafurci idan ka koma cikin suratul munafiquna zaka ga yadda munafukai suka dinga wahalar da manzon Allah kamar suna cewa ya ƙuluna la in raja'ana ilal madinati يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل Mm.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah ya ce ya ƙuluna suna cewa la in raja'ana ilal madinati wallahi in muka dawo madina la yukhri jannal a'azzu min hal adhal wallahi manya sai sun fitar da kaskantattu wai su su ne manya al a'azzu al adhallu kuma su ne wai annabi da sahabbansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana ta girma kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wallahi ƙarya suke annabi ba kaskantacce bane abubakar da umar ba kaskantattu bane to amma duk inda munafiki yake ina so ku gane kallon ku yake ku da kuke hidimar addini ba ku da aiki kaskantattun mutane ne shine yake da abun yi shi yake da maganganu masu daɗi shi ya san yadda za a yi ku ba ku san yadda za a yi ba haka munafukai suke ina fata ana fahimtar magana don haka Allah ya ce za ka ji suna cewa la yukhri jannal a'azzu min hal sai Allah ya ce walillahi al'izzatu ga Allah izza da buwaya take wali rasulihi haka ga, ga, ga manzan Allah izza da buwaya take walil mu'minina Allah bai manta da muminai ba yace sannan Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sauran sahabbai da sauran muminai da suka biyo bayan su izza da buwaya ta tabbata a gare su amma walakinnal munafiqina la ya'lamuna sai dai munafikai ba su san haka ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku saboda haka munafurci mummunan abu ne yanzu dai kun ji a filin tahin alkiyama umamatal abu umamatal bahili yace munafikai za su zo suna godo suna neman mumine su dan dosana musu haske amma wallahi ba za su samu ba bari mu karasa maganar shi ne yake cewa ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبي من نوركم قيل ارجعوا وراءكم سيأتي مسو كجويا باينكو فالتمسوا نورا كجي كدكو حسكي أچان نا فاتا أم فهمتا شيني وتر آية إن المنافقين يخادعون الله إن دا على رما يكرنتا وهو خادعهم تو إتتي رامور قيد يودرد دا الله زي ومنافقي باسنا يودرس أنا دنيا سلربا قبابا suna ga sun ci banza to shikenan an zo a ci banza banza ba ta samu ba sai a tashi a ta yi gida na fata an fahimci magana wallahi malam sun so su ci banza to banza ba ta samu ba kaga sai a tashi a ta yi wuta na fata to shine yace wa huwa khadi'uhum sai Allah ya rama yaudarar da suka yi masa a yau mecece yaudarar sai a ce musu kilar ji'u wara'akum ku koma baya ku nemo haske he su dauka wannan gurin da aka yi raban hasken nan dazu da muka faɗa wanda su ba a basu ba he su dauka a gurin ne he su juya wannan gurin da nufin su je su karbo nasu hasken to faduriba bainahum bisuri suna juyawa aka ware muminan da munafukan sai a buga wata katanga tsakaninsu wanda ba za su ƙara haɗuwa ba su sun yi aljanna su kuma sun yi wuta ba za su ƙara haɗuwa ba kaga Allah ya rama yaudarar da suka yi marko bai rama ba ya rama su sun ɗauka a nan ne lahira za su karɓa hasken ashe shi kuma Allah na nufin su koma duniya ai a duniya kowa yake nemo haskensa haka ne ko ba haka ba ta hanyar ibada da hanyar aikin alheri da shauransu a nan ake nemo hasken to don haka tunda a nan ake nema to shikenan sai su juya su suna nufin a nan lahira ne shi kuma Allah na nufin su dawo duniya ne dawowa duniya kuma ba zai yiwu ba da haka suna juyawa sai a buga katanga tsakaninsu jama'a kun fahimci maganar da kyau ko fayarji'una ilal makan sai su dawo wannan guri alladhi qusima fihi an-nur wanda dazu muka ce an raba haske a gurin fala yajiduna shay'an ba za su samu komai ba an gane ko fayansarifuna ilaihim sai su dawo gurin mu'minan wa qad duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-azab al-aya wato sai su dawo gurin sai samu an buga wannan katanga tsakanin su da ainihin wato mu'minan wanda wannan katangar tana da wata kofa ta cikin ɓangaren muminan rahama ne ta ɓangaren kuma kafiran ainihin wato azaba ce an gane magana da kyau ko da mana yake cewa wa qawluhu fa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu qala ba'dul ulama huwa ha'idun bainal jannati wan nari wasu ka ce wannan katanga da za a buga ita ce wanda za ta sha makance tsakanin wuta da ainihin wato aljanna wa qala akharuna wasu malamai kuma suka ce huwa alladhi qala Allah fihi shine wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa ala ramma da Allah yake cewa bainahuma hijabun wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wato wa bainahuma hijabun tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai hijabi da aka saka amma wannan hijabun an yi wani abu kamar majigi ta da zai zamanto su muminan suna kallon kafiran yadda ka san a cikin aljannar suke haka suke kallon su garai-garai talabijin ne majigi mai kyau kato za su dinga ganin duk abin da ake wa kafiran nan kuma wannan ya danganta gwargwadon bukatarsu in suka ce Allah nuna mana kafirai mu ga yadda ake musu sai Allah ya sa a haska musu sai ta kallo ana ta kutufo da su billahi lazi annawshuwa na a ɗagawa na amnana hi da ƙasa la ilaha illallah Allah ya sauwaje Allah ya tsare mu idan suka ji sun gaji da kallon su ce Allah ba ma bukatar su kawai sai mutum ya koma ya kwanta ya ci ya ta baccin sa abin sa Allah Allah ka hada mu da rahamarka a gobe kiyama to shine yake cewa wannan shine hijabun da za a ainihin wato saka musu an gane magana da kyau ko huwa alladhi qala Allah ta'ala wa bainahuma hijab wa huwa sahihu kuma malam yace wannan ainihin wato a ita ce ingantacciyar magana wa batinuhu fihi rahama ai aljanna wa ma fiha shi abinda aka ce fihi rahama cikin sa akwai rahama ana nufin aljanna da abinda yake cikin sa wa zahiruhu min qiblihi al'azab ai annaru qala hu qatadatu malan qatada ya fassara da haka wa ibn zaid da malan ibn zaid wa ghayruhuma da wasu daga cikin malamai cewa lallai abinda ake nufi da cewa wa zahiruhu min qibli min qiblihi al'azab ana nufin wutar jahannama Allah ka tsare mu daga wuta yan uwa wannan jan bai kare ba kuma lokaci ya kure don haka za mu tsaya a nan gobe in mun zo za mu sake maimaita wannan jan alaramma sannan sai mu karasa sauran ibarori da sauran wasu ayoyi da suke goyon bayan waɗannan ayoyi domin mu ga mun ƙara fito da abin daidai gwargwadon iyawa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a kafin mai addu'a akwai malam Musa Sha'aibu ya turo da naira dubu biyu akwai sadaka to wani bawan Allah ya turo da sadaka naira dubu biyar Allah ya saka musu da alkhairi akwai wani me kuma go go kenan to ya turo da naira dubu biyu shi ma sannan akwai salisu yalwa ya turo naira ɗari biyar akwai tijjani ali ya turo naira dubu ɗaya akwai yunusa magaji ya turo naira dubu biyu akwai hawa'u ibrahim ta turo naira dubu goma akwai mustapha ya turo naira dubu biyu akwai bukar haruna ya turo naira ɗari biyar akwai kasimu ayuba ya tura naira ɗari shida akwai abubakar umar ya tura naira ɗari biyar akwai haruna muhammad ya tura naira dubu biyu akwai abdullahi isa ya tura naira dubu ɗaya akwai hadiza jibrin ta tura naira dubu ɗaya akwai menene alharuna ne ko menene wannan mene adaramma alhuzaifi ko alhunain POS wato kamfanin POS ne kaga yadda ake yi kana sana'a sai ka abin nan ka turo da ka sunan kamfanin ka sai aiwa kamfanin addu'a sai Allah ya ƙara masa albarka eh haka ake yi kai ba in ka turo sai a abin nan insha Allah mu ma gobe shagon mu Abu Fawzan Communication zai turo da nasa insha Allah yawwa POS ya turo naira 500 sannan akwai a Kabiru Sama'il ya turo naira 200 akwai Bintu Abdullahi Umar ta turo naira 1000 akwai abin nan kawa hassan menene kawa hassan ne ko menene hassan waye maina ko kawa Hassan Maina to wannan dai suna naira dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi akwai baba gana alala to ya kawo mana mai zafi mana eh ya kawo mana mai dumi mun je he mu sha ruwa da shi naira ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji Muhammad Ibrahim naira ɗari uku akwai kuma shi ma baba gana alala nan kusan kullum sai ya turo akwai mu ba a menene mubarak ko Ibrahim Muhammad naira ɗari uku akwai Lukman naira ɗari biyu akwai baba gana sanda ko baba wuri ne ko baba baba waye ne baba no sanda ya sa sunan yake wahalar da ni naira ɗari biyu akwai abban sudais naira dubu ɗaya akwai menene kacalla ko baba gana kuma naira dubu ɗaya akwai aminu rem ko reme ne naira reme naira dubu ɗaya akwai usman musa naira ɗari biyu akwai wani bawan allah naira dubu ɗaya akwai wani bawan Allah shi ma naira dubu naira akwai wani ba, suna naira dubu ɗaya shi ma yau kuɗinmu da muka samu naira dubu talatin da tara da naira ɗari biyu shi ne kuɗin da muka samu na so naira dubu talatin da tara da naira ainihin wato ɗari biyu shi ne abin da muka samu yau bari in cika tahini na sa naira ɗari takwas ɗin sai ya zama naira dubu arba'in daidai muka samu yau gaba dai gaba dai wata ran naira miliyan ɗaya za mu tashi da ita in Allah ya yarda eh wannan na Abu Fauzan ne naira ɗari takwas a don haka jiya yauwa daga farkon fara neman taimakon mu zuwa yanzu muna da naira dubu ɗari biyu da goma sha biyu da naira ɗari uku da ashirin an gane magana da kyau ko yauwa da naira ɗari uku da ashirin Allah ya saka wa mutane da alheri Allah ya biya musu dukkanin bukatunsu na alheri damuwoyi da matsalolinsu da abin da suke nema a gurin Allah na alheri duka Allah ya ba waɗanda suka ba mu wannan gudunmawa da wannan taimako a sai ci gaba da taimakawa muna so daga ashirin ga wata in Allah yadda za mu fara tunanin yadda za mu mika wannan sakonni zuwa ga waɗannan marayu da haka da Allah a ci gaba da taimakawa kafin a ce mun kai wannan lokaci ya zama an ƙarasa wannan taimako din Allah ya saka da alheri Allah ya biya kowa da aljannar firdaus na'am
kuma akwai wanda sun kawo abu suka bukaci su ji ainihin cewa ga abin suka kawo akwai wanda ya bayan kawo naira dubu ɗaya cewa a sa su marayu ainihin wato a roƙa masa Allah aiki yake da yawa yara sa neman aiki Allah wani ba su aiki mai albarka wanda ya ce ga ɗari biyar shi ma a sa a su marayu Allah ya biya masa kuɗi shi alheri wanda ya ce ga naira dubu ɗaya shi ma a sa a su marayu shi ma ainihin wato Allah ya biya masa kuɗi sana alheri akwai masu neman masu neman ƴaƴa na gari Allah ya ba su haihuwa ta gari wannan shiga Qur'ani guda tara ya baban su ya rasu suka kawo akan sadakatu jariya ga mahaifinsu Allah ta miji ya ladan zuwa gare shi wannan shiga Qur'ani guda goma shi ma a roƙa musu Allah bukatu suna alheri Allah ya biya musu ga wani ya kawo kaya set daya wanda aka bukata a kawo kaya masu kyau ya kawo kaya set da mai kyau suna a ba malaiku gajeyu shi ma bukatu suna alheri Allah ya biya musu sannan a yan kwamiti da ala media sai hakuri minti biyar bayan malam ya addu'a muna zama insha Na'am. to muna addu'a waɗanda suka kawo waɗannan ƙur'anai da wanda ya kawo set ɗin kaya da wanda ya kawo waɗannan kuɗi da niyyar Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi kowa da ya bada sadakar nan mun san yana da wata damuwa wala Allah wanda yake neman Allah ya yaye masa muna addu'a duk wanda suka bada gudunmawa duk damuwoyinsu Allah ya yaye musu kuma da baku bayar ba muna addu'a Allah ya yaye muku damuwarku amma dai ku sani in kun bayar za ta fi shiga insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu akwai mutanen garkuwa science suna ainihin wato abin nan suna jarabawa suna buƙatar a sasa addu'a Allah ya ba su nasara a cikin jarabawarsu Allah kuma maɗaukakin sarki ya samu cira jarabawar duniya da lahira da mu da su baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم